العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gama magodiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Alhamis 20 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 147 yau za mu tashi kan aya ta 148 tafaddal ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة na'am والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Allah subhanahu wa ta'ala ce sai ƙulun ladina ashraku, da sannu waɗannan wanda suka yi shirka za su ce, Lausha Allahu ma ashrakana, da Allah ya ga dama ma ashrakana da bumin shirka ba, wala aba'una haka da iyayenmu ma ba su yi shirka ba, wala haramna min shai da kuma ba mu haramta komai ba daga cikin ababen da muke haramtawa. Kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka ne wanda suka gabace su su ma suka karyata manzannin da aka turo musu hatta zaqu ba'sana basu gushe ba har sai da suka dandani azabar mu qul kace musu hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi da za ku iya fito mana da shi in tattabi'una illa dhann ba komai ba kuke biya illa zato wa in antum illa takhrusun sannan kuɗin ba komai kuke yi ba illa alkhars shine kirdade ko kuma shaci faɗi. Wannan aya kafirai sun riƙe ta da ƙoƙarin kafa hujja da ƙaddara akan ababen da suke aikata wanda ba su dace ba. Suka ce da Allah ya ga dama ya so da ba mu shirka ba. Haka da Allah ya ga dama ya so da iyayenmu ma ba su shirka ba. Da Allah ya ga dama da ba mu haramta abin da muka kasance muna haramtawa ba bi ma'ana sun kafa hujja da kaddara Allah akan ababen da suke wanda ba daidai ba wanda wannan ba hujja bace ba Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ya ba mutum zabi wurin ya aikata aikin alkhairi ko kuma aikata aikin shari ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya shiryar da kai ya nuna maka hanya ta shari'a ko kuma hanya wadda yake ta zaka fandare kuma ya baka zabi ba zaka kafa hujja da kaddara ba akan munanan aikin da kake aikatawa ina fatan mun gane galibi wasu akan same su masu yin haka kamar kadariya sai su ce duk abin da kuga mana aikatawa na zunubai Allah ya kaddara mu aikata haka ina fatan mun gane wanda wannan ba hujja bane ba abin da yake hujja abin da Allah ya ce kai yi abin da Allah ya ce karka yi karka yi kuma dan menene su masu kafa hujja da kaddara akan munanan ayyuka ba za su yi aikin alkhairi ba su kafa hujja da kaddara inda gaske ne ai sai kai sallah kai azumi kai zakka kai sadaka ka ce Allah ya kaddara kai haka amma galibi masu kafa hujja da kaddara ba sa kafa hujja da kaddara wurin yin aikin alkhairi sam sai wurin sharri sata da nayi Allah ne ya kaddara zina da nayi Allah ne ya kaddara dan mi ba za ka ce qiyamul layli ba da kai ka tashi kai qiyamul layli Allah ya kaddara kaga ba za ka yi haka ba shi yasa kaga ba a kafa hujja da kaddara akan saba ma Allah da kai ina fatan mun gane shi yasa Allah ya maida musu martani akan ababen da suke fada qul annabi ka gaya musu halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ku zo da shedodinku ko masu ba da shaida akan cewa lalle Allah madaukakin sarki ya harrama wannan abin ya ce haramun ne kamar da kuke haramta shi fa in shahidu idan suka kawo shaidunsu wanda za su shaida akan cewa lalle Allah ya haramta abin da suke haramtawa fala tashhad ma'ahu kai annabi karkan shaida tare da su so mutane ne masu yin shaida akan zur wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina haka kada ka bi soye-soyen zukatan waɗannan da ke ƙaryata ayoyinmu wallazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su imani da ranar tashin alqiyama wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma su game da ubangijin su ya'diluna suna daidaita shi da allolin su kuna su koko suna yin shirka da shi sai Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل كجاء مسو تعالوا أتلوا ما حرم rabbukum alaikum ce musu ya manzan Allah ku zo in karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangijinku ya haramta muku na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku ce za ku shirka da Allah shay'an da komai wannan aya ko wannan ayoyin malamai suna ce musu ko aya ta wasaya al'ashar aya wadda ta kumshi wasiyoyi guda goma kamar yadda imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wa qad qila innaha al-ashru ko innaha al-ashru kalimatin munazzala ala Musa an riga an faɗa ma cewa waɗannan kalmomi ne guda goma wanda aka sabkar ma annabi Musa alaihi salatu wassalam bi ma'ana kafin annabi Muhammad ma wannan wasiyoyin an sabkar ma annabi Musa da su a cikin at-Taurat Abdullahi dan Abbas yace inna fil an'ami ayatun muhkamat lalle a cikin suratul an'am akwai ayoyi wanda yake muhkamat ne hunna umul kitab daga cikin su akwai uwal littafi thumma qara'a sannan ya karanta wannan aya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum haka ibn mas'ud yace man arada an yaqra sahifata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda yake so ya karanta takaddar manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi allati alaiha khatamuhu wadda annabi ya buga kashin shi akanta falyaqra haula'il ayat to ya karanta waɗannan ayoyi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum yazuwa ƙarshen ayoyin Allah ya ce da su na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah shay'an da komai kenan kar ku bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah shi kadai za ku rika abun bauta ina fatan mun gane shirka da Allah ko shine hada Allah madaukakin sarki da wani Allah cikin irin ababen da suka kebanci Allah shi kadai da ka hada Allah da waninsa a cikin ababen da yake keɓantattu ne ga Allah to kai shirka da Allah ina fatan mun gane yadda kake gare ta Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa to baya da abokin tarayya a cikin rububiyarsa haka baya da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa haka baya da abokin tarayya a cikin al-ism al-asma wa sifat nashi ina fatan mun gane da ka tara Allah da waninsa cikin irin ababen da suka keɓance sa shi kadai subhanahu wataala to kai shirka da shi ina fatan mu gane shi yasa tauhidi shine asalin addini duk lokacin da ka gurbata tauhidin ka da shirka to komun ka sai ya ruguje ya lalace ayyukanka duka sai su lalace kasance sun zama to haba'an mansura kamar da Allah madaukin sarki ya ce wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatan 'amaluk wala takunanna minal khasirin hakika an yi wahayi akan ka kai manzon Allah kamar yadda aka yi wahayi zuwa ga wanda suka gabace ka an musu wahayi gaba ɗayan su na cewa abota mu Allah shi kadai kada ai shirka da shi la in ashrakta idan kai shirka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna amaluk da aikin ka gaba ɗaya ya ruguje ya lalace wala takunanna minal khasirin da ka kasance kuma cikin wanda suka yi khasara balillahi fa'bud wa kun mina shakirin Allah kaɗai ya kamata ka bauta ma sannan ka kasance daga cikin masu godiya haka Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun haka Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukin sarki baya yin gafara idan aka mutu ana yin shirka da shi amma yakan yafi yayi gafara ga duk abin da bai kai shirka girma ba hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abi dhar qala yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'im nazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saye da fararan kaya alhalin yana barci thumma ataituhu wa qad istayqadha sannan na dawo masa karo na biyu sai na same sa ya tashi daga bacci fa qala sai yace da shi ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala zalika illa dakhala aljanna sai annabi ya ce ma Abu Dharr ka sani babu wani bawa daga cikin bayan Allah da zai ce la ilaha illa Allah thumma mata ala zalik sannan ya mutu akan haka illa dakhala aljanna faci wannan bawan sai ya shiga gidan aljanna qultu wa in zana wa in saraqa sai Abu Dharr ya ce manzo Allah shin ko yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in saraqa annabi ce ko da ko yayi zina ko da yayi sata qultu abu zar yace sai na dada cewa manzon Allah wa in zana wa in saraka shin wai ko yayi zina ko da yayi sata qala wa in zana wa in saraka annabi ce ko yayi zina ko yayi sata ya dada maimaita ma annabi hakan wa in zana wa in saraka annabi yace mishi wa in zana wa in saraka ala raghmi an fi abi dhar ko da ko abu dhar bai san hakan kenan kaga wannan ayata nuna mana falalar tauhidi da falala mutanen da suka kaɗe ta Allah ba sa yin shirka da shi duk wanda ya mutu yana da tauhidi to tauhidin shi zai tsamar da shi gobe alkayama ina fata mun gane mai yiwa Allah karan farko ya yafi masa kai shi gidan aljanna kai tsaye mai yiwa a azabtar da shi gwalgwadon laifin da ya aikata mai yiwa ceton masu ceto ya riske shi almuhim shi dai zai shiga aljanna ko da ya shiga wuta ba zai dangwama a cikinta ba ina fata mun gane sanadiyan mi tauhidi da ta Allah imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar duk wanda koyi mutanen shirka da Allah da koma menene zai shiga wuta haka imamu musulmi ya fitar da hadisi hadisi itban bin malik an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah Allah madaukakin sarki ya haramta ma wuta ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana neman fuskar Allah ko lada ko kusancin Allah game da wannan kalmar da ya faɗa wanda ke nuna girma na tauhidi da wanda suka kaɗe ta Allah madaukakin sarki fitani da ba sa yin shirka kenan wa bil walidaini ihsana Allah ce sannan iyaye a musu kyautatawa bi ma'ana ka kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye shine tausaya musu da tallafa musu agaza musu shuraransu da musu da'a da bayya cikin duk abin da yake ba saban Allah bane ba idan suna neman tallafi ka tallafa musu in gajiyayyu ne ka taimake su an kuma wadatattu ne ka musu da'a ka musu biyayya ka kyautata musu kasancewa su suka su ne sanadiyar samo ka a nan gidan duniya kyan shine wabil walidaini ihsana shi yasa da dama a cikin ayoyin alqur'ani Allah madaukin sarki idan ya kawo bautar shi shi kadai sai ya kawo yin kyautatawa ga iyaye kamar da cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin an ishkur li wa liwalidayka إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كيوتا تام إياك كودا كو كافرين ina fata mun gani sai dai ba za ka bi su ba akan kafircinsu in sun sa ka kai abin da yake baka da ilimi a kansa daga cikin irin ababen da yake saban Allah ne ba za ka musu da'a ba ba za ka musu biyayya ba amma hakan bai hana ka kyautata musu ko da ko ba musulmi bane ba to ina idan ya kasance iyayenka musulmi ne balle ma idan kasance ya yanka ahlul tauhidi ne ahlus sunna ne kaga su ne mafi cancanta uyayen da ya kamata a ce an musu da'a da biyayya an girmama su an tausaya musu Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi hadisi Abdullah ibn Mas'ud qultu yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul amali afdal wani aiki ne mafificin aiki qala as-salatu ala waqtiha annabi yace yin sallah bisa ga lokacinta qultu thumma ay sai nace sannan bayan haka sai mi qala birrul walidai sai annabi ce biyayya ga mahaifi da kyautata musu ka musu da'a da biyayya matuƙa da'a da biyayya ba kalkashin saba mu Allah bane ba saboda ba a yin da'a ga wani abin halitta dan saba ma mahalicci la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf qultu thumma ay sai nace manzo Allah sannan sai mi qala al jihadu fi sabilillah yin jihadi dan daukar kalmar Allah haka bukhari da muslim sun fitar da hadisi hadisin abu huraira qala yake cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzo Allah tsira da mutane Allah subhanahu gare shi fa qala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah man ahaqqun nas bi husni sahabati wane ne mafi cancantan mutanen da ya kamata in kyautata man zamana da shi ko abokantaka ta da shi qala ummuka sai annabi ce mahaifiyarka qala thumma man sannan ce da shi sannan wa ƙala ummuka sai annabi ce da shi mahaifiyarka ƙala thumma man sannan ya ce da annabi kuma sannan wa ƙala ummuka sai annabi ce mahaifiyarka ƙala thumma man sai ce da shi kuma sannan wa ƙala abuka sai annabi ce sannan babanka ina fata mun gane imamu al-qurtubi yace a wannan hadisin mahaifiya tana da haƙƙi uku na uba ina fata mun gane kenan tana da linkin ai haƙƙi guda uku kan uba shi yasa idan aka samu mas'ala ta cin karo da juna bangaren babanka na mahaifiyarka suna son wani abin da sun ci karo da juna ba ta kabba saban Allah bane ba za ka gabatar da bukatar uwa akan bukatar mahaifi saboda ita tafi girman haƙƙi akan ka sama da mahaifinka wabil walidaini ihsana wala taqrabu wala taqtulu auladakum min iblaq Allah ce kada ku ce za ku kashe ‘ya'yanku min imlaƙin don jin tsoron talauci, na hannu na kum wa iyahu, sau da muke arzata ku kuɗin wa iyahun da ‘ya'yan da kuka haifa. Wala ta ƙarabul fawahish, don haka kuma kar ku kusanci alfawahish, alfasha ma zahara min hawa ma basan abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya boye. yana bi ma'ana kar ku aikata duk wani laifi mai muni sawa'un wani a bayyana ko a koyi duka baya da kyau wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kuma kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq sai da gaskiya zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun wannan shine abinda Allah yake muku wasici da shi la'allakum ta'qilun ko cewa za ku hankalta ku kiyaye dokokin Allah wala taqrabu malal yatim kada ku ce za ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ihsan sai da hanya mafi kyau yana an haramta muku ce za ku taba dukiyar marayi in ku za ku taba to ku taba ta bisa ga hanyar da ta dace hanya mafi kyau shine ka juye dukiyar maraya ka bunƙasa masa ita ka yalwata ta ka ɗauki haƙƙi gwalgwadon yadda ka juya ta in kai mabukaci amma in kai ba mabukaci ba ne ba mawadaci ne kana da hali ba sai ka taɓa wani abu daga cikin haƙƙin maraya saboda dukiyar da kashi da ka tara ba za ka ce za ka cire wani haƙƙin ka ba sai ka mai da masa dukiyarsa gaba ɗaya amma in kai mabukaci ne akwai bukata ta tare da kai in ka juya kudin maraya ka bunƙasa su aka samu riba sai ka ɗauki wani lada na kasan aikin da kai sauran duke shi kashe bishe ta shi ne wada ta karbo ma da yatim illa bin da tihi ahsan saurin cin dukiyar maraya azaba ce kamar cin wuta ne kamar yadda Allah madauki sarki ya bayyana haka innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira hatta yablugha ashuddah Allah ce kar ku kusanci dukiyarsa shi maraya sai da hanya mafi kyau sai lokacin da ya kai karfinsa lokacin da ya kai karfinsa shine lokacin da ya balaga bayan ya balaga sannan yana da cikakken hankali ta yadda za iya sarrafa dukiyarsa ba zai banna ta to a wannan lokacin sai a haɗu a basa dukiyarsa tare da kawo shidu lokacin da zaka basa dukiyarsa wa awful kayla wal mizana bil qist sannan ku cika alkai ma'auni والميزان sannan ku daidaita mizani bil qisti da adalci kar ku ce za ku za ku tawaye ma'auni ko ku yaudara la nukallifu nafsan illa wusa ba ma dora marai sai abin da ta iya wa idza wa idza qultum fa'dilu sannan kuma idan kuka yi magana fa'dilu ku yi adalci cikin abin da za ku yi magana walau kana za qurba ko da ku wanda za ku faɗa a kansa makusanci ne daga cikin makusanta kar ya sa kusancinsa da gare ka ka ba shi gaskiya alhalin baya da gaskiya ina fata mun gane kenan ka gai gaskiya akan mutum in za ka faɗa shi da ta gaskiya ko da ko mutumin nan yana da kusanci da shi da kai wa bi ahdillahi awfu gum sannan alƙawalin Allah da kuka ɗauka ku cika zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine abin da Allah yake muku wasice da shi la'allakum tadhakkarun ko cewa ku za ku asuko ku tuna wa anna hadha sirati mustaqima kuma lalle wannan shine tafarki na mustaqiman miƙaƙe fattabi'uhu ku bisa wala tattabi'u subul kada ku ce za ku bi kankanan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai sararrabe ku daga barin sabilin Allah daga barin tafarkin Allah madaukakin sarki zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake muku wasici da shi ko cewa tabbatin kun yi hakan za ku kasance daga cikin masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا يأتي يوم, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
Allah ce sun ma'atena Musa kitaba tamaman alallazi ahsana wa tafsilan li kulli shay sannan muka baiwa annabi Musa alkitab littafi tamaman alallazi ahsana littafi cikakke wanda ya kumshi dukkan wani abun da shari'a take bukata alallazi ahsana akan wanda ya kyautata wa tafsilan li kulli shay kuma littafi ne wanda yake da rabewa game da dukkan komai da komai da suke bukata wa hudan da shari'a wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun da kuma rahama ce shi littafin ko cewa su din game da haduwa da ubangijin su zasu samu yaqini bi ma'ana Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam littafin at-taura sannan littafin at-taura littafi ne cikakke da Allah ya basa wanda ya kumshi duk abin da suke bukata na shari'a kuma Allah ya bada shi wannan littafin ne akan wanda suka kyautata suka yi aiki aiki mai kyau wa tafsilan li kulli shay kuma littafin ya kasance mai rabe komai da komai daga cikin ababen da suke bukata na halal ko kuma haram ina fata mun gane littafin shari'a ne sannan kuma rahama ce game da mutanen da suke da kyakkyawan yaqini game da ubangijinsu Allah ya ce wa hadha kitabu kuma wannan littafi ne an zannahu ilai wanda muka sabkar maka muka sabkar da shi zuwa gare ka shine alqur'ani mai girma kenan wannan alqur'ani mai girma an zannahu ilai mun saukar maka da shi kai manzon Allah mubarakun littafi ne dake kwashe da dimbin albarka fattabi'uhu dan haka ku bisa wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun tabbat za ku samu rahmar Allah madaukakin sarki an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ai Allah ya sabkar da alqur'ani ne dan karkuce ai an sabkar da littafi ne akan kungiya guda biyu da suka gabace mu sune alyahud wa nasara dan karkuce haka shi yasa Allah ya sabkar muku da littafi wa in kunna an dirasatihim laghafilin kuma mu kam game da karatun abin da yake cikin littafin a taura da injila la ghafilin mutane da ba ma da sani dan karkuce haka aw taqulu law aw taqulu law anna unzila alaina alkitab ko ku ce ina ma da a ce an sabkar mana da littafi inda ku an sabkar mana da littafi la kunna ahada minhum da mun kasance mu ne mafi shari'a sama da su laqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqan bayyina ta zo muku daga ubangijinku wa hudan da shari'a wa rahmatun da kuma rahama faman azlama mimman kadzaba bi ayati llah shin waye kai zalunci sama da zalimcin wanda yake karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kawar da kai daga barin ayoyin Allah sanajidul ladina yasrifuna an ayatina da sannu zamu yi sakayya game da mutanen da suke kawar da kai daga barin ayoyinmu su al'azab ta hanyar musu azaba mai muni bima kanu yasrifun sakamakon abin da suke yi na kawar da kai daga barin ayoyin Allah hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika ba komai ba su suke jira sai dai mala'iku su zo musu dan dokar rayuwarsu aw ya'ti rabbuk ko kuma ubangijin ka yazo dan yi musu hisabi ran tashi alqiyama aw ya'ti ba'd ayati rabbik ko kuma wani shaje daga cikin ayoyin ubangijin ka su yawma ya'ti ba'd ayati rabbik ranar da wani shashi daga cikin ayon Ubangijinka zai zo shi ne fitowar rana daga yamma layan fa'o nafsan imanuha a wannan ranar imanin mutum ba zai amfaninsa ba. Yawana duk ranar da rana ta fito daga yamma a wannan ranar ba a karɓa imanin wanda zai imani a wannan rana. Ina fata mun gani. Lam takun amanata min qabl ran da ba ta yi a- imani ba tun gabanin fitowar rana daga yamma ranar imanin ta ba zai mata amfani ba au kasabat fi imani khaira in fi imani khaira ko kuma ran da ba ta yi wani aikin alkhairi ba akan imanin ta ko cikin imanin ta a ran nan ko sun yi aikin ba za a karba ba qulin tadhiru ce musu ku yi jira ku yi dako inna muntadhirun mu ma muna nan muna jira muna dako sai Allah ce إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء mm.
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Mm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗannan da suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka kasance kungiyoyi daban-daban lasta fi lasta minhum fi shay annabi ba kai ba su innama amruhum ila Allah kusanin cewa al'amuran sai yana komawa zuwa ga Allah ne thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai ba su labari game da abin da suka kasance suna aikatawa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa daya to yana da kwatankwacin ta guda goma wa man jaa bis sayyi'a duk kuma wanda yazo da mummuna daya fala yujza illa mithlaha ba za a sakan ya masa ba sai da kwatankwacin mummunan nan dai da ya aikata wa hum la yuzlamun su mutane ba za a zalunci su ba gobe alkiyama wannan yana nuna rahama da jin kai na Allah madaukakin sarki idan ka aikata kyakkyawa ɗaya sai a baka linkinsa sau goma idan kuma ka aikata mummuna ɗaya sai a baka sakamako ɗaya na munin abin da ka aikata don Allah ya jin kai da rahama akan bayansa wani bai kai aiki ɗaya a lillinka maka linkin ba linkin in ka yi saboda Allah kana neman kusancin Allah amma idan ka yi laifi ba za a rubuta maka ba sai laifi guda ɗaya ina fata mun gane qul innani hadani rabbi siratin mustaqim ka ce lalle ni kam ubangiji na ya shiryar da ni akan tafarki madaidaici dinan qiyaman addini eh qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ko qul ka ce musu innani hadani rabbi lalle ni kam ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga fat- tafarki madaidaici dinan qiyaman addini miƙaƙi wanda babu karkata tattare da shi millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim kasancewar shi addini ne miƙaƙi da ya karkace ma duk wani addini wanda ba na Allah wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba qul ka ce musu inna salati wa nusuki lalle sallata da diyanke yanken da nake yi wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne kaɗai maɗaukakin sarki kuma ubangijin halittu gaba ɗaya la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka ne aka fure ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai yana ni ne farkon wanda suka miƙa wuyansu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dan bauta masa qul ka ce musu a ghairar lahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay wai yanzu ga wani Allah ko wani Allah zarrika a matsayin ubangiji wa huwa rabbu kulli shay'in alhalan Allah shine ubangijin komai da komai ta ya zarrika wani ubangiji kuma bayan Allah in bar Allah kasancewa kuma Allah shine ubangijin komai da komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ba wata rai da za ta aikata aiki sai face sakamakon aikin ya kasance a kanta wala taziru waziratun wuzar ukhra wata rai ba za ta dauki yawunin yawunin aikin wata ran ba thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ya zuwa ubangijin ku ne makomako gaba daya fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ya ba ku labari game da abin da ku kasance kuna samun sabani a ciki wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Allah nan dai shi ne wanda ya sanya kasance khalifofi a doron ƙasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat sai ya ɗaukaka wani shashen ku akan wani shashi ta fuskar darajoji, ta fuskar arziki, lahiya, yalwa, matsayi, mulki da makamantansu. Li yabluwakum yayi haka ne dan ya jarrabe ku fi ma atakum cikin abin da ya baku yaga za ku gode mishi yaga za ku yin abin da ya wajaba cikin abin da Allah ya baku na ni'ima inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka shine mai gaugawa yin azaba wa innahu laghafurur rahim sannan kuma shi Allah madaukakin sarki laghafurun mai yawan gafara ne ga wanda suka nemi gafararsa rahimun mai jin kai ne da tausayi in ya yafi maka ya gafarta maka ba zai kama ka akan wannan laifin da ya yafi maka ba nan ne karshen wannan sura ta an'am sura mai albarka kuma ina ga daga nan za mu tsayawa ina fata mun gane muna tare da malam bashir da zai yi ta'aliki sannan mu cike da wasu kalmomi da ƙarshe insha Allah ta'ala bare tafaddal
Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin da ke da kowa kuma komi shi ne mai cikakken gaddara wanda karkashin da ne gaddarta mana haduwa a daidai wannan lokaci inda aka leke wannan majalisi mai tara albarka majalisi na tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata da Allah madaukakin sarki ya zaba don ya saukar da alkur'ani mai girma a cikin shi babba addu'ar da muke da fata a bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah madaukakin sarki ya karba ma malam sani wannan kokari ja da yayi a cikin wannan wata ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa shi cikin mizanin hasana cikin shi mu kuma da muke halarta ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka ci mu aiki da shi babban manufa ta karatu sa'on na tafsiri ne ko wani karatu daga cikin karatuttuka shine a yi ƙoƙari a fahimta a ɗora abin da aka fiddo daga cikin cikin littafai a kashi a cikin duniya ta aiki ɗan magana suka ce kyawun darami ne ne kasawa ko to kyawun ilimi shine aiki da shi ko shakka babu ilimi abu ne mai falala mai daraja na daga cikin abin da ke nuna ƙima da daraja da falalan ilimi hadisai masu yawa da kuma ayoyi na alkur'ani masu daraja aya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya fara saukarwa a cikin wannan al'umma ita ce aya ikaratu ikaratu ikra shi yasa muka zama al'umma ikaratu duk mutanen da ke rayuwa a cikin wannan al'umma in dai baya karatu to sai ka samu akwai tawaya da naqas a tattara da shi sa'o ya sani ko bai sani sai ka sha ko wata ragowa ba ka fahimta haka sai lokacin da ka fara zuwa majalisai na karatu inda yake karatu ana fiddo abin da ke cikin alkur'ani mai girma na saƙon allah maɗaukakin zarki ana fassara shi da yaren ka kanan shi a daidai wannan lokacin za ka sani kan lalle baya ka bata lokaci amma wanda yake baya zuwa makaranta ba lalle bane ba yake fahimta haka duk da kan cewa akwai tawaya a tattarar shi amma ba lalle bane ba ya gani dan haka ne ilimi na da kima ilimi na da falala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kimar ilimi da falalin shi Allah ya ce mishi cikin addu'o'in shi ya rika sa Allah kara mana ilimi wa qur rabbi zidni ilma tare da kan cewa banda ilimi akwai wasu abubuwa da su ma a ganin ido a zahiri kima ce falala ce ga wanda yake da su a nan cikin rayuwar duniya kaga dukiya mai ita na ganin kimar shi da kuma girma alƙadarin shi kaga mulki mai shi ana ganin kimar shi da girma alƙadarin shi kaga matsayi mai shi yana da kima a idan masu kallon shi da kuma girma da gargare shi amma babu kamar ilimi shi yasa malamai suke cewa da akwai wani abu wanda ya fi ilimi kima da falala da Allah ya ce ma annabi ya tashi roƙo ya roƙi Allah ka dade shi amma Allah bai ce ba kun rabbi zidni ilman bai ce ba kun rabbi zidni mulkan bai ce ba kun rabbi zidni jahan sai ce ba kun rabbi zidni ilma wanda yake nuna kan cewa duk cikin abubuwa masu kima da ke nuna girma alƙadarin mai su babu kamar ilimi shi sa ilimi cikin darajoji bai da takwara mu dage zukuru ya jama'a mu nemi ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisai wajibi ne ba wai mustahabbi ba ko sunna a wajibi ne mutum ya tashi tukuru ya nemi ilimi na addini ilimin da da shi ne zai haskaka maka kaɗi da rayuwarka ta iskan duniya lami lafiya ilimin da shine zai haskaka maka haka samu ka mutu irin mutuwar da Allah ke so in kai aiki da shi ilimin da zai sa ka ci nasara ka dace a cikin kabarinka ka ci nasara gobe kiyama ka dace da gidan aljanna daka ilimi na da kima ilimi na da falala kai ya kasance a cikin ramadani kadai muke zuwa makaranta bayan ramadani ma wannan majalisi zai ci gaba da daurewa a rika yin shi tare da mu kada a rika zauwa irin waɗannan majalis na tafsirin alkur'ani mai girma fashin bagin maganar Allah madaukakin sarki a ce babu mu a ciki sawon cikin ramadan ne ko wani shi idan kai haka zaka ga zaka ga kai da kanka zaka ga canji a cikin yanayin rayuwarka domin Allah madaukakin sarki ya halici dan adam daga abubuwa guda biyu abu na farko shine gangar jiki abu na biyu shine ruhin shi shi gangar jiki abin da ke fitowa daga cikin ƙasa tunda da ƙasa aka yi shi wannan abin shi ke haɓaɓɓakar da shi idan mutum yana ci yana koshi abincin na binciken shi za ka gani da ka kalli fuskar shi za ka kanca wani na morewa amma ɓangaren abin da ya shafi ruhi ba abin da zai gyara maka ruhinka ba abin da zai zama kalaci ya haɓaɓɓaka rayuwarka ranka ka rika shi yana ci gaba kana samun wani daɗi wanda kai kaɗai ka san irin daɗin da kake shi sai lokacin da ya kasance kana ba ruhin abincin da ya dace a bashi shi kuma ruhi maganar Allah ita ke raya ruhi maganan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama shi ke raya ruhi don haka wuraren da ake karatun tukayar waɗannan kai kasance ana yi ba da mu ba insha Allah ta'ala kuma kamar yadda ni gaya mana wannan majalisi na tafsiri ba wai ya tsaya ba kenan zai ci gaba da daurewa sannan akwai kasa-kasai da ake sa na malam sani da sauran malamai na sunna a cikin gidan radio su ma ya kasance muna bibiyar su za mu samu alkhairi insha Allah ta'ala iri yadda muka samu ana wurin ɗauwa malam sani Allah saka mashi da alkhairi sannan abu na biyu bayan mun samu karatu wasiyyar da nake makaina da junan mu gaba daya shine aiki da ilimi rayuwar da ke zuwa makaranta yana sauraron magana Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban fada rayuwar da yake jahili ne da ke tayi bisa titi wanda yake rayuwa gaba gadi ya sa kanshi kawai tahiya yake ba mai sa shi ba mai hana shi shi ke sa kanshi shi ke hana shi ya sha bamban da kai da kake zuwa makaranta kai da kake zuwa makaranta ko shi ka guce bisa kan wata aya ta ce ayi kai kokari ka ga yadda za a yi ka aikata wannan umarnin na Allah madaukakin sarki a cikin dauran kasa duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana yaya za a yi ka ga ka bar shi in kana yi ka gode ma Allah in ba ka yi ka gode ma Allah in kuma baka bar shi ba ka rika tunani ya kasance ya shagaltar da ka ya doki hankalinka dare da yini kullum wai yaya za a yi ka nisanci wannan abin da Allah madaukakin sarki ya hana maka sama muna cikin lokaci mai falala mai albarka lokaci na watan ramadan ƙunga lokacin shi ne in baka kimsa ba ban sarar da za ka kimsuwa ba mun yi sakaci mun yi wasa a cikin gomin farko da suka wuce mun yi sakaci mun yi wasa a cikin gomin tsakiya yanzu ga shi na yau sun kare goman ƙarshe za a shiga yaushe za mu gyara in ba mu gyara ba cikin waɗannan kwanaki ramadan fa da allah maɗaukin sarki shar'anta mana shi so ake kasance kahin ya fita ka samu wata koyarwa ta musamman wurin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shi ya samu a ƙarshen ayar da take bayani game da azumi ubangiji ta'ala yake cewa la'allakum tattakun la'allakum tattakun dan ku ji tsoron Allah shi yasa malamai suke cewa abu biyu ake so mutum ya ribance su a cikin ibadun da ya gabatar a cikin wannan wata mai falala mai albarka imani imani shi ya karu tsoron Allah shi shi ma ya karu imani ya karu tsoron Allah ya karu suka ce shine hikimar da yasa Allah ya bude ayat da ke bayani cewa an wajabta azumi aka bude ta da kira da akan mu'minai masu imani aka kira ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum sai Allah kawo karshe sai ka ce kuma la'allakum tattaqun imani ya karu imani kuma ta yaya za a iya karu sai an daina sabon Allah an bi dokokin Allah sau da kafa wannan shine abin da nake jan hankali na da kuma ƴan uwana akan shi insha Allah ta'ala akwai sauran bayanai wurin malam Sani insha Allah zan bar mishi abin magana Allah ya samu dace
jazakallahu khairan Allah ya saka malam Bashir da alkhairi alai haka Allah ya saka masa alkhairi akan wannan takaitaccen bayani da yi kuma Allah ya saka mizanin hasanat gaba daya ƴan uwa a yau ne ranar da muke tsaye da karatun da muka saba yi na tafsiri a cikin watan ramadan kasancewa goma na ƙarshe sun shigo idan goma na ƙarshe sun shigo ana so a samu hutu alal aƙalli da rana wanda wannan hutun zai iya taimaka maka wurin ka tashi a raya dare tare da kai wannan shine sababin da yake sa mukan tsaye da tafsiri a 20 ga watan ramadan so da galibi an za mu zo tafsirin nan Allah shi ne shi da shi ya sani ba ma samun barcin rana sam sau da in ka ce ka yi barci ba za ka yi tana da abinda za ka iya zuwa ka gaya ma mutane ba to kaga ina aka ce kuma ba za a yi barcin rana ba sam kuma an shigo rana ko dare na karshe na ramadana wanda ake tashi da daddare galibi ba a samun kwanan dare kaga za a wahala za a cutu sosai shi yasa muke dakatar da shi ba wai dan mu ma muna so ba fatan mu dai duk abin da muka faɗa a cikin karatun da muka yi na alkhairi Allah sa dukkan mu mai tarayya lada a ciki kuskure da makamantansu gaba ɗaya Allah ya yafe mana gaba ɗaya sannan ba za mu manta ba da wasu ƴan uwa da suka yi ƙoƙari ta hanyar ba da dukiyarsu cikin ayyukan da aka gabatar wanda muke yi a cikin wanga wata mai albarka karkashin wannan tafiya na farko akwai ɗan uwa Abdulaziz shugaba wanda shi ma yana da babban tallafi cikin tafiyan nan cikin abin da ya shafi tafiyar da gidan radiyo da wani aiki ma gagarumi da yake yi wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki da kyawawan sunansa da sufofinsa masu kamala ya karfafe su ya bashi ikon ya kammala to da aiki ne da zai taimaka wa musulmi da musulunci gaba daya wakafi ne da zai zamantowa kuma tafiya ce ta musulunci ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka muna tawassuli da wannan azumin da muke da karatun da ka gabatar da muka gabatar ya Allah ka taimake shi akan wannan ayyukan ka sa ya ci gaba ya kare su bayan shi akwai dan uwa Mustafa da yake jadu wanda shi ma a cikin tafiyan nan ya turo kudinsa kusan jika 150 domin a tafiyar da ayyukan da aka saba yi na ayyukan tallafi Allah ya saka masa da alkhairi bayan shi akwai Alhaji Abdulsalam da muke tare da shi shi ma ya bada gudunmawa ta ban mamaki wanda ba sai na faɗi gudunmuwa ba ita ma babban wakafi ne da za a taimaka ma al'ummar musulmi kuma wakafi ne da zai taimaka ma addini da tafiya da addini Allah ya saka musu alkhairi ya maye musu da mafi alkhairi da abin da suka bada na dukiyoyinsu bayan shi akwai alhaji manu shi ma ya ba da tallafi sosai a cikin tafiyar nan ya ba da nau'in abinci daban-daban sannan kuma ya ba da kudinsa kusan jika 200 da aka zuba don tafiyar da karatuttukan da ake gudanarwa a radio nomad fm mu ya ba kudin sai mu muka ba su don su tafiyar da wancan bangaren nasu na aiki sannan bayan shi akwai malam muhammadu malam muhammad ko dan muhammad da ke garin kano mazaunin kasar nijar ne amma ya koma can da zama saboda wasu bukatocin rayuwa shi ma ya ba da tallafi sosai na ban mamaki kusan sai da ya ba da kuɗin da aka sai ton guda na shinkafa aka raba ma bayan Allah kamar yadda kuka bidiyon nan tana yaduwa da tallafin sa ne da gudunmuwar da ya bada Allah ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukatocinsa bayan shi akwai Abubakar Bangazi ma'abucin wannan masallacin yana hidindumu sosan gaske don tafiyar da al'amuran tafiyar da awa da makamantarsu Allah ya biya sa ya saka musu alkhairi bayan shi akwai mamman sani shi ma yana da gudunmawa sosai da ya bada wanda ke da shago can kusan CAG D daga Mannat kira shi ma ya bada gudunmawa shi shika ɗari shi ne muka baiwa wanda suke gudanar da aiki Nomad FM don a ci gaba da aiki a can sannan akwai agaji Ibrahim wanda ke ɗaukar duk karatuttukan da ake domin yaɗawa ga mutanen da suke nesa wanda suke mushahada suna kallo Allah ya saka masa alkhairi sannan ba za mu manta da dan uwa lawali ba shi ma ga yanan zamne da yake ciccira bidika yana yadawa a cikin WhatsApp ya yada a cikin TikTok ya yada a cikin Facebook da kuma YouTube Allah ya saka masa alkhairi sannan akwai wahidi al-murabba shi ma na kokari nasa sosai wurin yada duka abubuwan da ake gabatarwa na karatu Allah ya biya sa sannan akwai Abdul Malik Ibrahim da ke Jado ko ci barka ta ne namanci shi ma na kushirfa ne yake ko shi ma na da kokari sosai wurin yada karatukan da ake sannan akwai Malam Mustafa ko Mustafa dan uwa da yake cewa man da shi ma ba da taimako shi sosai wanda za a ba marayu na tufafi sabi da ibada a wasu ƴan uwa wanda na ambata da wanda ma ban ambata ba da wanda suka ba da wani gudun musu da alkhairi gaba ɗaya Allah ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ya sa alkhairi da bunƙasa a cikin dukiyarsu Allah ya yalwata musu Allah ya tsare gabansu da bayansu mahassada da maƙetata duka Allah ya kare su ya tsare su da su kokari da suka yi kuma ya Allah ka maida musu da mafi alherin abin da suka yi nan za mu dakata Allah ka taimake mu gaba daya eh akwai agaji alarma ba da Ibrahim su ba su bayar gudunmuwa sosai wurin alarmanci da kama cikin tafiya ka wannan karatu Allah duka ya saka musu alheri shi yasa dan ce wanda na ambata da wanda na ba ambata ba duka suna da yawa mutane da suka yi alheri wanda suka ba da wasu wanda na ambata nan wanda suka ba da gudunmuwa ce babba akwai wanda kuma suka bada gwargwado sanin wanda ya dan Allah cikin su sai Allah wanda ya mafi alkhairi dan Allah shine zai samu sakamako a Allah muna fata dukan su sai dan Allah kuma Allah ya karba musu gaba daya wanda suka riga mu gidan gaskiya na musulmi dukan su Allah shi kansa ya gafarta musu marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ya ba su lafiya iyayen mu kakannin mu Allah ya yafi musu ya gafarta musu malaman mu ma duka Allah ya yafi musu ya gafarta musu masu ransu da wanda ba su da rai mu da muka yi saura ya Allah in ta mu ta zo ka samu cika da imani wassalamu alaikum aiwa malam bashiricin mu kasan mu addu'a ko shakka babu akanin Allah ya ba kasan mu kwance hankali da zaman lafiya jagororin mu da shugabannin mu da suke mulkin mu Allah ka dora su kan daidai sannan ka taimake su ta hanyar ba su mashawarta na kirki بارك الله فيكم الله يسعدك على الخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ما شاء الله الله كرم عليك
Mana Ibrahim kau dekat nombor ni? Agaji. Allah sakar alaihi.